الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 20 ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da takwas, daidai da sha hudu ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na saba'in da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh الدكتور عبد السلام بن سالم السهيلي الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري kamar yadda muka alkawari da cewa a lokacin da za mu kare bayani akan rarrabuwa da kuma ƙungiyoyi na ɓata to za mu zo mai bayani akan illar rabuwan haka ne domin yana daga cikin alherin tafarkin salafiyanci duk wanda yake kan wannan tafarkin zai wahala kaga ya yi da rabuwa amma an kana cikin wannan tafarkin sai zama kana da aqidan mu'tazila aqidan suwasil za a rubu kuma ba wai waɗanda suke kan salafiyanci ne za su tafi ba sai da ke ka tafi idan mutum yana da ɗabi'a ko yana da aƙida na khawarij kuma yana tare da waɗanda suke akan wannan manhaji na salafiyanci lalle za a rubu an fahimci wannan da kyau ko to waɗannan abubuwan dole ne a tsaya a gaya ma al'ummarsu kuma su al'umma su fahimci addinin musulunci fa ba fara ra'ayi ba ne har kullum abin da mutane suka jahilta kenan sun ɗauka kawai addini a bisa ra'ayinka za ka yi shi sa za ka je ka ga masallatai ko ina ƙungiyoyin addini ko ina kullu hizbin bi maladehim farihun kowa yana jin abin da yake a kan shi shi ne daidai wanda wannan ba daidai ba ne kuma abin da ke haifar ma ustazi wannan bala'in a yau shi ne son shugabanci son shuhura su dai a ji su sai neman kudi na ababe guda uku suke saka sa cikin matsala har kullum nakan gaya masu in ce mai yi waƙila kafin a haife ka ba akwai malamin da ka taso ka tarar yana malanta amma kila in banda masallacinsu ba inda aka san shi kila akwai malamin da kafin a haife ka yana malanta abincin da zai ci kullum a gidan shi sai an yi kama kame kila akwai malamin da ka taso katar da shi yana malanta bai isi gaya mutum uku magana su ji ba amma sai ga wani shi kuma Allah madaukin sarki ya hada mai waɗannan abubuwan duka inda za ka san Allahu ya stafi minal mala'ikata rusulan wa minan nas zaɓi ne na Allah in Allah ya zaɓi wani zai yi kaza ku ka kyale shi kawai za ka yi ta wahalar da kanka ne za ka sa kanka a cikin rudani idan Allah bai ce wani zai yi ba wallahi in dukkan ku gatan shi ne ba zai yi ba in Allah ya ce zai yi ku wallahi in kuna kin shi ko kun haɗu duka ba abin da za ku iya yi isa annabi ya ce na farko da na ƙarshe mutum da aljan da za su haɗa kan suna ƙoƙarin su amfana da kai abin da Allah bai nufa ka amfana da shi ba ba su iyawa haka da za su taru a kan cutar da kai da abin da Allah bai rubuta za su iya cutar da kai ba ba su iyawa sai Allah ce rufi al'akala wa jaffacin suhuf yanzu ba neman shawarar kuwa an fa gama ne kun ga waɗannan abubuwan da nake gaya ma ustadai ko kuma hankali yanzu wannan saɓanin da rarrabuwan shi ke birge su ba Allah shi ke birge su Allah shi kyauta zakiranmu ta yau mun kirata da wailatul furqati wal ikhtilaf bone tarin bane-bane balahirar bala'i dangane da abin da ya shafi rabuwa da sabani wailun jam'in sai zama wailat dangane da abin da ya shafi alfurkatu wal ikhtilaf na Allah subhanahu wa ta'ala ummatul islam an alfurkatu wal ikhtilaf kunga Allah madaukin sarki ya hana al'umman musulmi wannan rabuwa da kuma sabani ababe ne guda biyu rabuwa da kuma sabani ko da kuna haɗe to kakwai sabani idan kuka bari sabani ya shigo cikin ku kuna haɗa ko dole sai kun rubu duk yanda za ka yi a janibinka karka yadda karka kuskura ka bari sabanin ya zo duk yanda za ka sa kafa ka danne shi danne shi karka yadda ya bayyana yana ko bayyana ko kula sai kun rubu to bala'in da zai biyo bayan wannan to sai Allah kuma Allah ya hana wannan a lokacin da za ka kiyaye dokan Allah ko karka yadda ka ce to ai wane ya kaza tun haka sa shi a wuta ina ruwanka kenan yanzu shi ya saba to bar ka raka shi guje ku saba kun gani karfe ɗaya baya amo ba ya kamata ku san wannan karfe ɗaya baya amo al'umman da kaga sun haɗu wuri ɗaya ku to ka basu a tare al'umman da kuma suke raba ko yi kokari ka hada su amma ba sai in manufan haduwan ta zama daya in manufan haduwan ba ta zama daya ba ko gara safa a watsi kun gano wannan sau da ko sun zo sun hadu ko za su watsi ba ina gaya muku shine sai ce wa haddara min al-iktiwa'i biwailatiha kuma Allah madaukin sarki ya tsoratar da al'umma karsi makansu lalas da bala'in sabani da kuma rabuwa kasu bari sabani da rabuwa ya masa sakiyan da babu ruwa za a waye gari suna da ƙarfi su koma da su da banza a cikin al'ummansu ɗaya suke daga ran da kuna tare ko sai kuka rabu ko to kun shiga matsala an gane to amma idan barin ba ku wata shawara wannan a matsayin satan ansa idan kana tare da wani babba wanda ya riga ya karbi cikin jama'a ko to kai ta bin shi ko ka haƙura har zuwa lokacin da allah madaukin sarki in ya so ya nuna ka sai ya nuna ka amma daga ran da wannan babban yi ƙarfi ka ce za ka haifar da saɓani har ku rabu ku Allah malam ka durƙushe kenan ka durƙushe kenan ba za ka tashi ba an fahimci wannan kuma ko da fa babban nan zai kai hannu ya ce zai ɗaga ku wallah ba zai ɗaga ka ba sau da za ka komo cikin wasu mutane ne da ba yadda tsakaninku da su yasa tun wurkar ka yadda duk yadda mutane za su ce ba ka ga kaza ba ka ce ka gani to yanzu za a yi sai ka ce haƙuri yanzu an ce kaza ba sai ka ce naji yanzu ba matakin da aka ɗauka sai ka ce eh to don me sai ka ce don zan yi haƙuri sau da mutane za su yi maka ingiza mai kantu sai ka fada kun san kantu ko kun san riɗi ka zama mutumin da ya ɗauko tallar riɗi aka aka sa shi arwai zai mai kenan kun fahimci wannan wala ku yi a hankali mutane ba sun me suke yi ba in na ga irin waɗannan ustadai da ake ziga su suke raba kan al'umma na barko su shiga bala'in duniya na biyu su shiga bala'in me lahira to sai suke bani in na tuna waƙan mawaƙin ƙasan hausa sai su bani tausayi kululu mai tuwo ishe 'yan birni sun zirata sun zigata sun gaza hiddata sai ta yi tsugunni tana kuka wayo ni ya Allah ishe 'yan birni sun ziga ni sun gaza fidda ni wallahi in ka kalli mutanenmu da dama ku 'yan birni ke ziga su kuma su gaza fidda su sai ka same su sun yi tsugunni suna kuka wayo su Allah 'yan birni sun ziga ku Allah sun gaza fidda ku yanzu ma ba su iya fitar da ku ba kun gano wannan da kyau ku Allah karku yadda da wannan wasazina ta zuwa kwana biyu sai ya ɗauka addini ɗinkin keke ne sai je samu wani shago ya shafa mai fari ya ce fashion design in gano wannan da kyau ku ina ga digga masallatan raba kan jama'a nan sun faru gasu nan ko'ina masajidin dirar ko'ina sau da mi ƙoƙarin raba kan al'umma annabi shi ne sai mala ya ce mu zakiran bi ma hasala lil'ummata sabika sai zama allah maɗaukin sarki yana tunasar da wannan al'umma ga abin da ya faru ga al'umman da ta gabata min jaza'i firqatihim na irin sakamakon da ya same su sakamakon rabuwa wa muhazziran min alwailat Allah madaukin sarki yana jan masu kunni game da bonin da za su afka allati tanajjamu ala zalika wallati min akhtariha irin bala'in da zai sulmiyo masu wanda za su afka kuma su afka jama'a to daga cikin waɗannan bala'o'in ga mafiya haɗari guda hudu kawai ma ya ɗauko za mu ɗan tattauna a kai duk sanda jama'a suka rabu ko sai sun haɗu da wannan bala'in wallahi mafi muni duk sanda na karanta irin wannan abin sai nema da yawa daga cikin yan uwanmu alhini ne kukan zuci shi ne malai ce awwalan at-tashabbuhu bil kafirin rabuwa ko kokarin anko da kafirai ne kamanceceniya ne da kafirai min abna'i al'ummamul madiya daga cikin al'ummomin da suka gabata kafiransu wallahi su aka sani da haifar da rabuwa a cikin al'umma wallahi kafirai ne ba mu ce duk wanda ya rabu da jama'a ya zama kafiri ba amma ya ɗauki ɗabi'an kafiran farko ne madadin ya ɗauki ɗabi'an mummunan farko shi sa ba abin burgewa wani ka ce haɓa sai da muka raba kansu haɓa abin burgewa wani ka shiga musiba ne musiba ba na wasa ba kama ƙala subhanahu wa ta'ala kama yadda allah maɗaukin sarki ce wala ta kono kallade na tafarraku karku kuskura ku zama kamar waɗannan da suka rarrabu waktalafu suka samu mugun saɓani a tsakaninsu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan bayani ya zo masu dalla-dalla fa amma tare da haka sai da suka rabu suka yi saɓani da juna sai Allah ce wa ula'ika lahum azabun azim duk wanda ya shiga wannan Allah sai mai azaba babba mun gano nan da kyau ko shi sa Allah ya hana musulmi yin sallah a duk masallacin da ya zama darar ne yana cikin bayani sai ce fanhara bihi fi nar jahannama sai ya rubta da sutan jahannama shine wa ulaika lahum azabun azim kire kire mutane suna kallon wannan sai ce to ai sallah zan yi baka san me kake yi ba wanda zaka yi wa sallan ne yace kaka yi kamar kai ne kawo kan bola kace uhu Allah ga zuciya na ni sallah zan yi zai karba ka fara jama'a ku san me kuke ciki annabin Allah annabin Musa lokacin da ya ji an so a taura samu yayi da ya dawo an gaya mai tun a can ma ai samir ya batar da mutane da ya zo ya rufe haruna da ya bat da duka mai ce inni khashitu an taqula farrakta bayyana bani isra'ila walan tarqabu qawli ce tsoro na ji kar in biyo ka ka zo ka ce don me ka baro banu isra'ila suka rabu shirka fa suke amma annabi musa annabi haruna yana ganin a barsa a tare har ya dawo a san me za a yi ya fi sauƙin bala'i sama da ya tafiya raba kan jama'a shirka fa suke suna bautan ɗan maraƙi da bugun mandiri mana ce inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli jama'a mun gano wannan duk mai hankali da kan gado ko zai tsaya lissafin waɗannan abubuwan ya natsu har yau mutane suna ganin wai a samar da saɓani a rabu wani albin alfahari ne mutane sun zama jarumai wannan ba daidai ba ne har ma ka ji wani sakar yana cewa wai aimo da zumunci sai dai ayyan musu shi ya yanke tsammani yana cikin waƙula'ika lahum azabun azim kuma Allah ce karmi irin abin da suka yi har kai da kai injiniya ne na haifar da wannan ɗan uwanka dole ka yaƙuri da shi annabi ya ce mafi alkhairi daga cikin muminai shine wanda yake mu'amala da ƴan uwan shi muminai kuma yake haƙuri a bisa cutar wanda suke mashi amma daga ran da ka zama ba za ka iya haƙuri game da cutar wanda ɗan uwanka mumini zai maka kai jabin mumini ne fake ne kun gano wannan da kyau ko ba ka daga cikin khairul mu'mini ya zama haƙurinka ko ya fi fushinka yawa in ka mutu da wannan ɗabi'an kaɗai za ka shiga aljanna mun gano wannan da kyau ko domin duk wanda ya zama rahmatuhu ghalabar ghadabuhu to dan aljanna ne amma da garin da ka bari fushin ka yi rinjayi saukin ka da takurin ka ko Allah ka shiga wahala wuta za a saka Allah ya kyauta wannan ita ce aya ta 105 cikin sota Ali Imran yana Allahu tabarak kuma ka kalla za ka zo ka ji anan duk abin da ya haifar da ustazi suka bata addinin nan ko atifa ce kawai fushin da ke ransu ne kaza suke so ba san kaza kawai sai ya zama addini sun kasa gane su ba addini bane su mabiya ne yana Allahu tabaraka wa ta'ala hazil umma an yakunu kal umamil madin hakika Allah madaukin sarki ya hana wannan al'umma kasta sake su zama kaman al'ummomin da suka gabata fiftin raƙihim wakti lafihim wajen saɓanin da suka yi da kuma rarrabuwa wa tarkihim al'amra bil ma'arufi wa nahyi anil munkar duk sanda saɓani ya fara cikin ku sai umarni da kyakkyawa da hana mummuna ya rauni Allah sai ya rauni ma qiyamil hujjati alaihim kuma su da za su yi wannan ku Allah sai Allah ya tsada masu da hujja a kansu wa'azin da kuke tunasarwar da kuke shiryar da al'umman da kuke kuna rabuwa zai raudi zai kai ƙasa zai lalace duka ma ana tafi kuma mai haifar da wannan saɓani ne da rabuwa wannan bayani yana cikin tafsirin Qur'an al-Azim na al-Imam Ibn Kathir da Dimashqi a juz'in farko shafi na 390 wa yaqulu Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur Malam Ibn Ashur yace wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu da Allah yace kar ku zama kaman waɗanda suka rabu suka yi sabani sai ce ma'atufun ala qaulihi wannan haɗe yake da faɗin Allah da ya ce waltakum minkum ummatun lalle a samu su tawaga daga cikinku ya da'una ila alkhairi wanda za su rika kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkar kuma suna hana munkari to idan ya zama kun rabu ku to shi ma wannan aikin ba zai yiwu ba sau da yanzu in ɗan ɓangaren suwa ne yake umarni da kyakkyawa ko in wancan ɓangaren ba ruwansu da wannan a lokaci ɗaya ba ruwansu da maganar Allah kenan gani a fi haza tamsilun lihalin tafarruk cikin wannan akwai musalta halin rabuwa fi abshahi suwarihi al-ma'rufa a mafi munin suran da sabani da rabuwa yake bayyana wanda yake sananne ne ladaihim a wajen mutane an mutala'at ahwal al-yahudi in har ka lura kalle ka yanayin yahudawa za ga yanda da suka rabu bala'in da ya far masu yahuda gidansu ɗaya fa 'ya'yan annabi yaqub ne amma sai suka rabu gida goma sha biyu hatta famfan da annabi musa ya roƙan ma'ala ya roƙa allah allah ya ba su ba su yadda wani ya sha ya bar ma wani ya sha ba ba su yadda ba allah shi kyauta wafihi isharatun ila anna tarkal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar yafdi ila tafarruq ko lokacin da mutane suka bar umarni da kyakkyawa da hana mummuna wannan janibin ku to wannan abun ba inda zai kai su illa at-tafarruq rabuwa waqtilab da samun sabani is taksurun nazaat is taksurun nizaat jayayya zai fari kuma yi yawa a cikin su wannan zagat da kuma bandarewa watan shakkul umma bidhalikan shiqaqan shadidan daga nan kawai sai su karkasa al'umma gida-gida wannan ya jana shi wannan ya jana shi wannan ya jana shi annabi ya bar al'umman shi a haɗe ko kun zo kun raba mashi su wa uridu billazi na tafarraƙo wa talafu abinda nake nufi ko abinda ake nufi da waɗanda suka rabu suka yi saɓani allazi na talafu fi usulun dini su ne waɗannan da suka raba kan aƙida من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من اختلاف والافتراق bayan sai da fa suka samu ilimi dalili karare sun karanta sun gani da ya hana saɓani da kuma rabuwan sannan suka yi saɓanin sannan suka rabu kalla duk waɗanda suke injiniyoyin saɓanin ne duk awoyin da ke magana da ka'ai saɓani ka'a rabu sun san su shine min ba'd ma jaa humul bayyinat sun san su kuma suka yi sabani kuma suka rabu ma'ana suna ce ma Allah an yi din to sai me ma'ala yace wa qadima liftiraq ala liftilaf kaga Allah sai gabatar da at-tafarruq rabuwa akan sabani li'idhani bi anna al-ikhtilaf illatu at-tafarruq don Allah ya sanar da mutane kaga wannan sabanin shine hanyar da zai kai ka zuwa ga rabuwa wa haza min al mufadatil khasila min tartibil kalam wannan yana daga cikin fa'idojin da ake samu in ka kalli jerin gegen da magana ya zo wa zakara al ashiya ma'a muqaranatiha ana ambatan abubuwa tare da karinin su ne wa fihi isharatun bi anna al ikhtilaf al mazmum kuma wannan yana nuna cewa saɓani da ake zargi huwalla zai yu'addi ila liftiraq shine wanda saɓanin zai kai ku da ku rabu jama'an ba kuka riga kuka rabu ku an fasa matsala ko da an ce a zo a ɗinke ku to da matsala ba dai ɗinku ba ko filasta ne aka ɗauko aka tsaya a nan gobe aka ce za a dasa kana zuwa sai ka gane an riga an samu matsala malam kisa kaga izala rabonta da ta yi ku to an riga an samu problem wallahi malam ko sun haɗu sai kaga alaman mai rabuwan wallahi sai kaga ne yanzu lokacin da aka haɗa na izala lanyard kaɗai da ake sawa ba ya zama matsala zaren banza zaren wofi da ya kamata su tuge shi su zubar da shi Allah ya kiyaye to shine sai malai yake cewa wa huwa liktilafi fi usuluddin shine sabanin da yake cin aqida allazi yufdi ila takfir ba'd al-umma ba'dan wanda zai kai ga wasu bangare na al'umma suna kafirta sashin su aw tafsiqihi ko su fasikantar da junan su duna liktilafi fil furu al-mabniyya ala iktilafi al-masalih al-umma banda sabani na mazhabi na furu'a wanda shi wannan maslahan al'umma ne fil aqtar wal asar wanda yake faruwa gari gari wa huwa al mu'tabar anhu bil ijtihad hali ce wannan ana lura da shi ta hanyar ijtihadi ne ke haifar da wannan amma sabanin da ake zargi shine sabanin da yake tasowa na abin da ya shafi aqida wa nahnu iza taqassayna tarikh al madahib al islamiyya in muka lura da tarihin kafuwan mazhabobi la najid iftirakan nasha'a bainal muslimin baka ganin don wanne yana wannan mazhabin wanne yana wancan mazhabi wai kaga sabani a cikin su illa al ikhtilafil aqaid amma inda kake ganin rabuwa da sabani sai inda aka samu matsala na aqida wal usuli da kuma usul na aqida kana ganin mutun ya janye ko ya ce ba zan basuwa na sallah ba zan yi nawa ko aƙida ce ba furu'a ba ce suna da bamban aƙida an samu problem amma saɓanin fikihu bai haifar da wannan fikihu bai raba mutane an fahimci wannan da kyau ku yanzu misali mutum zai kabbar sallah Allah akbar wani sai sake hannun shi wani kuma sai ne wannan sai raba mutane wannan ba zai raba mutane kuma cikin sauki za su iya fahimtar wannan cikin sauki zan iya kiran kan ce to wani zo da Allah hadisin nan da ya ce ka saki hannu yana ina simple ko kuma ya ce walan zo da ka runguma hannu kana da hadisin da ya ce ka rungume simple saboda asalin addini shine hadisi kamar a gida ne asalin gidan shine oban mai gidan daga nan sewa wa daga nan sewa idan ka ce wai ɗa za ka gabatar akan mai gida ba kama san mai kake ba kawo misali yanzu ana fara magana addini sai ka ce malaman fikiyo sun ce sai ka iya zama arne ba ka san wannan ana fara magana cewa za ka yi allah ya ce annabi ya ce wajen fahimtar wannan ne sai ka kawo wasu abubuwan yan jama'a sallama ɗaya ko biyu sai ya raba mutane wane ya fahimci sallama ɗaya wane ya fahimci sallama nawa abu ne mai saukin kira kan ce nuna mai inda aka ce sallama ɗaya simple mun gano wannan kun gaji to ya kamata a yi malaman fiki wannan duk sun san hadisa na sun ce tsaya ba wannan misali za a kawo mana mashirmanci bayan ƙur'an ya ce wa ma'otitun min al'ilmi illa kalila kana gaya mana wasu sani yanzu ba misali abin da ke ce man kamar annabi ne ya zo ya tsaya sai malaminka na fiƙo sai ya zo ya tsaya wanda ya magana cikin sai ba da umarni nawa za ka ɗauka wanda ya ce annabi ya ce zauna wance ya ce tashi wanda za ka yi haɗa ma ba iri ɗaya ba annabi isa da zai da duniyan nan aji annabtan shi zai bi na manzan allah annabi ya ce ko musa ya dawo ni zai bi amma yanzu kana cewa wai malaman fiƙi sun ce sun ce mi kun gano wannan da kyau ku kuma fiƙihun masu kurin fiƙihun har yau ba su iya fiƙihun ba don kamata yan kana kurin fiƙihu ko ka zauna ka karantar da fiƙihun daga farko har ƙarshe ka zama ana da kasar ɗinka tun daga ƙawa'idi har mu dawwana to kayan ma fiƙihu kan kat kenan amma har yau ba su kantar da fiƙihu haka ba jama'a inda mu ne muka ce za mu fi kiwo zalla ko sai mun yi mafi kiwo malikiya kakat Allah sai mun yi mata haka to su mutane sun kasa fahimtar matsalan runguma hannu da matsalan sakin hannu yanzu ba wannan zaman ta zama matsala na aƙida ba ya ga daga san wannan matsala ce a ƙadiyya yanzu kamar yadda shafin huffi ya zama matsala na me na ƙida gashi furu'a da shi'a suke me suke sakin hannu din gaga sakin hannu shi'a ne in gaga runguma hannu menene sunna ne to sai aka waye gari rikicin izala sai ya haifar da 'yan tudu su yi me 'yan tudu ke rungume akwai 'yan gangare eh yan tudu suwa ke tudu suwa ke gangare kun gano da da kyau ko a'a ai kawai ka- ka ka fahimci masu rungumewa ka fahimci masu me to ai tudu da gangare ne kawai wannan wai sai zama wai symbol na gane wannan ga mazabin da yake wannan kuma ga da yake kawai symbol ya zama ba fa addini suke ba ya zama symbol ne wanda ka ce malikiya kake kana buɗa muwaɗa maluku shi kuma ya ce a rungu ba hannu ina aka san ba addini ba ne menene kawai baji ce don a gane inda wannan yake da inda wancan yake to amma duk da haka wannan ya isa yasa su rabu ba waɗannan abubuwan suka raba izala ba abin da ya raba izala makami ne kawai rabon mukami shi ya raba su ta don ko rabon mukami zai raba mai addini an samu matsala kun gani malice duna littilafi filishta hadi fi furu shari'a a cikin matsala na furu na shari'a ko ba a samun sabani yanzu na gara ma na ce jama'a ni na fahimci in saki hannuna ba dalilin da zaka zo ka ce man dan me na saki hannuna sallah na ba ta yi ba ba ka da wannan dalilin in na ce sallama ɗaya ba na ce ba ba fa dalili ba ne karo ne je ce na ce babu dalilin runguma hannu kasan mutanen mu yadda suke hadisan runguma hannu sun fi sun bi mutawa ta rima amma wannan sakin hannu sai samu rabu sallama ɗaya sai samu rabu cire aljanu sai samu rabu cin doki sai samu rabu wannan abubuwa ba zai samu rabu ba kamar gidanka ne ka ci tallatal ne kuma jin ci ɗawi su laifi ne shi sa ya zama wajibi a kula da wannan wannan bayani ya zo littafin ya zo a cikin littafin at-tahrir wa tanwir kun gano wannan a mujalladi na uku juz'i na hudu shafi na 42 zuwa shafi na 43 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun ji bala'in farko gobe za mu ji na biyu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum